أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم da farko muna godiya ma Allah madaukakin sarki muna jajanta ma dukkanin al'umman musulmi a cikin wannan watan Ramadan al'umman musulmin duniya baki daya musamman wanda suke jin kalmar Hausa da wayanda sako yake riskansu wanda a daidai wannan wata mai albarka na watan Ramadan da ya kamata mu dinga sauraron zancen Ubangiji madaukakin sarki da sakon Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai kuma ya zamto mun haɗu da wani alkaba'i na ɗaya daga cikin jafa'i da wani bawan Allah wanda ya yi shaidananci a kan mimbari ga janabin manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam. Muna jajima dukkanin al'umman musulmi, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abu na biyu a gurguje dalilin gabatar da wannan sako shine kiranye-kiranye da muke ta samu tun jiya bayan an sanar da cewa akwai shiryayyar muƙabala. wanda shari'a kwamishin na jihar Bauchi ta tsara za ta gabatar tsakanin masoya annabi sallallahu alaihi wasallam da masu kare martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi wanda ya wannan shaidananci da jafa'i ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin ya so saran dukkanin masoyin annabi ya so saran dukkanin musulmi a fadin duniya kamar yadda aka sani a duk lokacin da janabin ma'aiki wani yayi batanci ko yayi wasu kalamai wanda ba su dace da annabi ba dukkanin musulmi mai imani baya tunda wani abu annabi yake fara kawo a cikin zuciyarsa to amma a wannan lokaci an samu wasu wanda suka canza duba ga janabin annabi suka yi duba ga kungiyansu ko suka yi duba ga yan uwantaka ko suka yi duba ga zumunci suka zaɓi wani suka bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ina ga shine dalilin da yasa kiranye kiranye yayi yawa duk da jiya mun kafa majalisi da muka yi mai suna karo da gaskiya babu riba mun gabatar da wannan karatu tare da yan uwa musamman dan uwa sai da abulfati asani tijani da dan uwa shek da abubakar siddiq wanda mun gabatar a zawiyar mu nan yadda nake gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma to amma har izuwa yanzu da dare baki daya na samu kiranye kiranye sama da kira hamsin kofin haka wanda su ban san kiranye kiranye nawa suka samu ba ba mu da lokacin da za mu iya kowa sai mun mai bayanin kaza da kaza ne ke faruwa kasancewar kiran ya yi yawa da kuma alhini da 'yan uwa suke nunawa da alamun suna cikin damuwa na kasancewar wannan tsanyan ba a datsa bakinta ba to ma abinda nake kira ga 'yan uwa shine lalle 'yan uwa wasu har ya kai ga halin da suke ciki suna iya kalamai na kaman ganin cewa gwamnati ta yi da manufa ne ko makarkashiya ne alal haƙiƙa muna kyautata zato ga gwamnatin jihar Bauchi kuma muna mata godiya idan har abin da ta yi na kokari ba mu yaba ba bai kamata mu faɗi wani kalma a kayi ba domin mu muka dinga kiranye kiranye game da wannan batanci da kazaman kalamai da wannan yayi da jafa'i ga janabin manzon Allah kuma alhamdulillah lokacin da muka yi kiranye kiranye hatta wa'inda suke suna da sabani da mu sun tabbatar da wannan kalmar da ya faɗa kalma ce wacce bata dace da haƙƙin Annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma dukkanin musulmai duk wanda ya saurara ko da aya yake ya san wannan kalman bata dace da annabi ba gwamnati ta iya kokarinta ta yanda suka dauki wannan kalma suka tura masa sako under shari'a commission an san gwamnati ba ta taba yarda da dukkanin abin da zai raba kan al'umma tana kula ne da duk abin da zai haɗi zuwa ga al'umma musamman kuma gwamnatin nan wanda ke jagorantanta musulmi ne ko da ba ma musulmi bane abin da ya kamata ya shine ya nemi haɗin kan al'ummansa ba neman goyon bayan wani wanda yake fitinanne ko wanda yake mara albarka ko wanda yake mara asali ko kuma wanda yake yana iya taɓa kowane irin zance idan ya fito daga bakinsa da dukkanin wani mai mutunci har zuwa ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saka lalle muna yaba wa gwamnatin jihar Bauchi kuma muna yaba mu shi jagoran shari'a commission musamman malam Mustafa Baba Ilela mun ji jawaban da yayi ya nuna halin da suke cikin alhini ga wannan mummunan alkaba'i da ya fito daga garin Bauchi wanda al'ada ba mu saba jin haka yana faruwa a garin Bauchi al'amari irin wannan ba amma shi ko gashi yayi tsaiwa akan wannan lamarin kuma ya samu tada'i daga ƴan uwansa wanda suke karfafa shi akan haka abu na biyu kamar yadda mutane suka sani abu na gaba lallai wannan al'amari cewa mukabala an yi ta ganin takardu mun ga takarda daga kungiyoyi daban-daban musamman kungiyar izala guda shida daban-daban sun yi takarda na neman suna son su ba da kariya a janye wannan matsala duk da cewa ya yi shuka ga annabi takaddan da ta fito sun tabbatar da cewa abin da ya yi lafazi ne mara kyau ga manzon Allah amma kamata ya a masa nasiha ba wai a ɗauke shi a hukunta shi ba wanda mun yi bakin ciki da wannan kalmar mun yi bakin ciki sosai sosai sai da Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya ya kwanda kai imani kada ku riki iyayenku da ƴan uwanku a matsayin su kuke so inistahabbul kufra alal iman matukan suka zabi cewa kafirci yafi musu imani ubangiji yake cewa man yatawallahu minkum duk wanda ya jibinta al'amarin su daga cikin ku fa ulaika humuz zalimun lalle wannan azzalimi ne mun ga kungiyoyi daban-daban wanda ba mai mamakin abin da suka yi ba kasancewar da fari sun nuna wannan al'amarin mara kyau ne shi kanshi takardar da ke ɗauke da sakon cewa sun janye ya nuna cewa tabbas abin da yayi lafazi ne mara kyau ga manzon Allah amma abin da suke roko a kira sa a yi masa nasiha a tabbatar da kalaman da yawa manzon Allah kalamai ne wanda ba daidai ba ga yanda ya kamata ya furta su amma idan muka yi duba ga abin da yake koma baya lokacin da Abdul Jabbar Sheikh Nasir Kabar yayi wannan abin wanda ya fi Malam Idris asali, ya fi shi asali a addini, ya fi shi ilimi na addini, ya fi shi kuma da'awa na addini, ya fi shi murya, ya fi shi huwiya, amma ya zamto kuma ya yi wani kuskure wanda ya shafi janibin manzon Allah, da mu muka tayar muka nuna bam yadda ba, su suka mara mana baya, suka nuna lallai annabi ne hadafinsu. Ashe akwai lauje cikin naɗi, domin tun a wannan lokacin mun dinga haskawa da fitila me dalili. sai ga shi wannan dalilin ya ayyana mana hakikanin maganar shi ne ba annabi bane ya kawo su wani dalili ne da aka yi wa malaman su yasa har suka nuna zafi akan Abdul Jabbar domin da annabi ne babu wanda ya kai ya kamata su dauki mataki akan sa kaman wannan Idris na Bauchi domin dukkanin wanda suka yi magana abun mamaki har da wanda Idris ya zagi ubansa da wanda Idris ya zagi kakansa da wanda Idris ya ci mutuncinsa da wanda ya yi kaza ya yi kaza tsakaninsu da ƙungiyoyin da yake kallon su ma arna ne kwanan nan ya samu su sunan su ne tatattun yan bida yan uwansa amma sai suka zaɓi mutuncinsa akan mutuncin shugaban halitta annabi Muhammadu wannan abin tabbas abu ne wanda yake ba daɗi abu ne wanda tabbas ya so su zuciyar masoya annabi sallama mu kanmu ya sa mu cikin takaici na kasancewar wannan amma babban takaici da muka shiga ciki ba wani abu ne shine janye muƙabala domin mukabalan nan mun so ta tabbata domin idan ta tabbata anan ne za a gane gaskiya amma mutumin da yayi kwanaki yana kiran a zo ai mukabalan nan rana ɗaya kuma ya fara neman taimako wanda yake ba zai iya neman taimakon annabi baya so amma sai gashi yana neman taimakon wasu wa'inda suke sun gaza sun kasa kasassu wanda idan sun taru taron yuyuyu ne ba su isa su yi komai ba amma su yake neman taimako ya kira wannan shugaban a kira gwamnati ya kira wannan shugaban a kirawa ne a kirawa ne yau gashi har ta kai ga cewa an ɗaga wannan zama na muƙabala wannan abin muna jajanta wa al'umma musulmi baki ɗaya sannan abu na gaba mun sani ‘yan uwa ku kwantar da hankalinku kasancewar wasu suna ganin kamar akwai makarkashi a ciki don Allah ‘yan uwa a yi haƙuri a mai da a kai zuciya nesa dukkanin hali da ake ciki mu ma muna cikin wannan halin amma tabbas muna ba ku ƙwarin gwiwa cewa mu wanda muke ɓangaren ɗarikar tijjaniya ɓangaren sufaye baki ɗaya muna tsaye akan alkawarin da muke kai na cewa za mu ba wa martaban manzon Allah kariya ko da mu kaɗai aka bari. Sannan kuma ‘yan uwanmu a fannin ƙadiriya da aka zaɓe su akan cewa su ma za su tsaya a tattauna da su akan wannan abin. Ba mu ji labarin canji daga wajensu ba. Dukkaninsu suna tsaye akan wannan al'amarin cewa ba daidai ba ne. Kuma wanda aka tsaye da su akan cewa za su fito ta fannin ɗarikar ƙadiriya suna tsaye akan cewa wannan al'amari da aka yi ba sa goyon bayanta. ashe ko inda za ku kula da wannan abin za ku gane cewa lallai wasu ne kawai da suna ɗaya suka karkasu gidaddaki daban-daban daban domin su ba shi kariya sannan ɓangaren fada wanda suke shine limamin bauchi ga baki ɗaya ya yi Allah wadai da wannan abin kuma su ma wakilansu ta wannan ɓangaren wanda suna tsaye akan wannan abin su ma suna Allah wadai da wannan abin dukkaninsu su ma ba sa goyon bayan wannan abin kuma ba su janye wannan zamar ba ashe idan wasu kawai suka mara masa baya wannan ba shi zai sa kuma mu zuciyar ya samu karaya ba in sha Allah matukar kire na yawo zabo na yawo za a haɗu kuma za a yi wannan abu kuma mukabala kamar yadda muka faɗa tabbas ba daga mukabala ba mukabala tana nan domin takardar da gwamnati ta bayar ta fitar da wannan takardar a matsayin cewa ta yi shiftin ne ta yi rishidulin ne cewa za a sake tsara wannan mukabalan zuwa nan zuwa ga wani lokaci la'alla akwai abin da ita gwamnati za ta duba wanda ita wannan zai ba ta da dama zuwa ga wannan lokacin mu ko muna shirye ko dare ko rana kamar yadda kullum muke faɗi idan har mu mu uku mun masa yawa wannan babu komai ya zaɓo wanda yake ganin zai iya zama da shi a cikinmu idan kuma yana ganin ba zai iya zama da mu ba domin a tarihi ya tabbata abun kunya ya bayyana karara mutumin da a kwana uku baya a karatuttukansa duk wanda ya bi kwana hudu baya zuwa uku yana cewa mutum dubu nawa in za su haɗu dukkanin mu in za mu haɗu mu dubu kaza ya ce wallahi shi ɗayan shi shi ɗayansa ba zai juya ba zai iya kada mu zai yi kaza zai kaza sai gashi kuma yana kan mimbari yana tsalla tsalla yana cewa wai dakarai daga ina ku zo ‘yan garin kaza, wa'inda wasu ma ya tsine musu, wasu sun yi tsinanne niya a cikin sati, amma sai gashi su yake neman taimakonsu, wane ku zo ku taimake ni, su wane ku zo ku taimake ni. Wannan annabi ya nuna masa gajiyawarsa tun anan duniya. Da ufa talib wal matsalub wa ma kadarullah hakka kadarihi ya ki neman taimakon manzon Allah gashi ya je na neman taimakon wasu garada wanda babu wanda ya isa ya iya masa wani abu yau dukkaninsu sun gagara hana shi jin kunya to amma abin da muke faɗi shine wa'innan kattin da aka gayyato su ko daga ina suke da kowane irin title suke babu wani girma da zamu gani wa mutum matukar girman kan nan ta saba da ganin girman manzon Allah domin Allah ya gaya mana kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa azwajukum wa amwalin iktaraktumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu ubangiji ya gaya mana cewa idan har da iyayenku da ‘ya'yanku da matanku da danginku dukkaninsu kun zaɓe su fiye da manzan Allah, kun zaɓe su fiye da jihadi akan Allah, kun zaɓe su fiye da Allah, to Allah ya ce ku saurara, Allah zai kawo al'amarinsa, Allah baya shirye da mutane fasikai. To wa'innan duk wanda za su taru, duk kowane irin suna mutum yake, ina girmama mutum ɗalibin ilimi ko da bai kai almajiri ba, ko da shi ne ƙolo, ko da shi ne titibiri, amma duk girmanka in kai ne profession, profesososhi na duniya, ya zamto ka iya sakin baki ga janabin manzon Allah wallahi wallahi wallahi wallahi ba ma ganin girmanka kuma ba za mu ji tsoronka ba za mu tsaya a gabanka fiye da yanda dutsi jalmud wanda zai tsaya a gabanka bai girgiza ba haka za mu zauna ba za ka girgiza mu ba domin mun san cewa karfin Allah yana tare da manzon Allah wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talqahu al-usd fi ajamiha tajmi mu matukan mun san annabi na tare da mu ba wanda muke ganin kimarsa ko muke jin kunyansa to abin da nake so na isar da sako anan kamar yadda ta bayyana cewa gajiyawarsa ta bayyana da kukan da yake yi ma wasu ‘yan uwansa har ya kai ga cewa sun kama masa ɗauki. To muna roƙon gwamnati, kada wa'innan manyan da suka gayyato ɗin cewa su bar gari, kowane irin suna ne in sun kai su mutum goma. To mun yadda za a yi zaman makabala amma da sharadi. Adadin mutanen da ya bayar da shi a ciki. Idan ya ce, shi mutum ɗaya yake so a cikinmu, mun yadda mun ba da mutum ɗaya. kowaye ya zaɓa ba sai mun wacewa ne ba kowaye ya zaɓa a cikin mu kuma mun yadda da kowaye a cikin wanda ya yadda zai zaɓa idan kuma ya ce shi san wa'inda ya gayyato su yake kallon ƙarfin su to mun yadda wa'inda ya gayyato din nan su fito su mara masa baya idan mutum biyu ya ƙara a kansa sun zama uku to mu ma ga mu uku idan ya ƙara mutum biyar za mu ƙara mutum biyar idan ya ƙara mutum hudu ko nawa ne amma da shi a ciki mun gamsu mun karɓa da hannu bibbiyu ba gudu babu ja da baya muna tsaye akan wannan al'amarin ko su nawa ne wallahi babu wanda zamu ji kunyansa babu wanda zamu ji tsoronsa kuma kofa a buɗe take wannan akan wannan al'amarin akan sa za a zauna saka kuma muna kira da gwamnati cewa lallai batun jaddada lokacin mukabala ya kamata a jaddada shi a kan lokaci kafin wa'annan wa'anda suke ta ihu da hauragiya su bar gari kuma topic ɗin da gwamnati ta bayar shine kowa ya gani cewa da yayi ya kirgo sunayen wasu ya ce wane mushi ba mu neman taimakon shi wane mushi ba mu neman taimakon shi wane mushi ba mu neman taimakon shi sannan yayi shiru ya sako manzon Allah a ciki yace shi ma bai neman taimakon manzon Allah to wannan kalmar rashin neman taimakon annabi to ita ne muke so ai underline ɗinta kamar yadda a takardar gayyatar mun gani an yi underline cewa shine ko annabi baya neman taimakonsa, bai ware cewa yanzu ko gaba ba, sannan kuma bai ware a baya ko a gaba ba, sannan yana cewa baya neman taimakon ma'aiki ta hanyar kalmar kaskanci a lokacin da yake iya kama sunan wasu jingina musu musuntaka, mushantaka, ya iya kama sunan manzon Allah ya hada da wannan sunan to alhamdulillah wannan kalma ne wanda ba mu jin daɗin maimaita shi amma wanda suke ganin abin karami ne to muna faɗi muna yadda muna kira zuwa gwamnati a saka wannan zama domin a hukunta shi a hukunta shi domin barin wannan abin ya wuce a banza to nan gaba duk wani wanda ya laifi ko fa wani laifin nan bai shafi musulunci ba to idan har yana da alaka da wasu wanda za su faɗa a ji ko suna da yawa to shi ma zai ta kiranye kiranye ta ƙasa ya ta kuka ma 'yan uwansa wane mu sasanta da kai ka taimake ni wane mu yi kaza sannan kuma za a zo a yi ta da'i wa gwamnati kuma gwamnati za ta haƙura to idan har ba a hukunta wanda yake mai laifi ba to a sani masu laifi da su yi ta yawaita kuma masoya manzon Allah mu ne muke da yawa mu ne majority tunzurin su abin tsoro ne kullun kira muke ga al'umma su kiyaye kada su kuskura su yi bore wa gwamnati gwamnatin mu tana da adalci tana da kokari akan wannan abin musamman shi gwamnan jihar Bauchi Bala Abdulkadir kauran Bauchi mun san cewa wallahi wannan abin da yayi muna kyautata zaton yana yi ne domin ya wanzar da zaman lafiya a garin Bauchi kuma domin yana da kishin addinin musulunci domin wannan mutumin ya jima yana cin zarafinsa yana cin mutuncinsa wanda yana da dama da ya kamata in ma yayi wani abu ne ya iya ɗauka mataki a kansa amma ya bari ya nuna wannan ba damuwansa bane amma da ke an kai wajen da no going area ne shine janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa wannan abin bai yadda ba kuma mun gama ganganin wasu daga cikin yan izala da suka yi dattaku kamar naji wani wanda ana ce kantana wanda yayi maganganu kuma maganganunsa sun nuna cewa yayi adalci a ciki amma sabanin wasu wanda suke daga kudu-kudu da wasu wanda suke daga ina sun yi maganganu wanda ya nuna cewa san rai ne da san zuciya da neman kara wanda yake ya yi barna ya yi batanci wanda kuma wannan ba shine abin da aka shayar da mu ba abin da kuma nake kira ga shari'a commission kuskure ɗaya da suka yi wanda alkamalu lillahi kokarin da suka yi sun yi kokari ne mugun gaske wanda wannan kokarin abin a jinjina musu ne amma kuskure ɗaya da muka gani shine lokacin da suka zo suka yi takarda na cewa an janye wannan abun to kamata a ce dukkanin barayin nan barayin kadiriya barayin mutajjaniya barayin fadan bauchi ya kamata a ce su ma musu sakadda da da mu san cewa wannan abin da gaske an janye ba wanda shine ake tuhuma wanda kuma ya zamto shine za a yi haka wanda zai sa wasu al'umma da suke mana kiranye kiranye suna ganin cewa kamar ana karfafa shi ko ana girmama shi ko ana ganin goyon bayansa wanda ya kasa kasau kasawa ya fi kashi muni wannan mutumin da ya iya janabi ya saki sakin baki ya ce ko annabi wannan kalmar wasu suna ɗaukan ta kankanuwar kalma wallahi ba haka bane ba annabi yana da girma a wajen Allah ya nuna mana cewa ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tashkurun innal ladina yaghudduna aswatahum kuma a gaba Allah da yake ban su inda rasulullahi yace ulaika alladina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim lallai Allah ya nuna cewa kar a daga murya gaban annabi wanda kuma suka daga murya Allah ya ce aikin su zai iya tabewa wanda suka yi murya kasa kasa da manzo Allah Allah ya ce wa'annan Allah ya sa zuciyarsu akwai tsoron Allah amma wasu daga cikin sahabbai ne suka zo suna kiran manzo Allah daga waje ya Muhammad ukhruj ilaina manzo Allah sallama Allah ya ce innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun wa'anda suke yawan kiranka ta bayan katanga gashi suna kiransa ne don neman addini amma Allah ya ce mahaukata ne ba su da hankali to ina ga wannan wanda kuma yake yi ba don addini ba don wulakantarwa amma ya sako manzo Allah cikin zanin wanda zai wulakanta wannan kalman gaskiya ba ta yi ba kuma muna fata cewa wannan al'amarin wanda suke shirin dafa masa su yi duba da maslahar musulunci su duba da maslahar manzon Allah sallama su yi duba da kimar annabi duk da cewa akwai sabani wanda suke ganin cewa wannan matsala ne da da ajiya ta mai da ita isti'ana ko istigasa ko tawassuli to matsalan ta wuce wannan matsala ne ta zatin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kuma muna kira ga al'umma wanda suka ji su yada wannan sako domin sako ya kai ma wanda basu ji ba wanda kuma suka yi kokari suka tsaya ma wannan al'amari Allah ya tsaya musu duk wanda suka yi kokari domin lalata wannan zaman Allah ka san manufan su wanda suka yi domin su ba ma wani kariya ba manzon Allah ba Allah ka wulakanta su Allah ka tona musu asiri wanda suka yi kuma domin su tsayi da gaskiya kamar su malam Mustafa Baba Ilela da wanda suka tsaya su yan uwansa a cikin wannan harka shari'a commission da ita gwamnatin Bauchi ta ba da kokari akan wannan Allah ka taimaki wannan gwamnatin ka karfafe ta kuma yana daga cikin abin da Allah yake nuna mana kullun shine kunyata wanda yake kin annabi domin ya ɗauki cewa shi kullun duk wani martaban annabi zai karyata wanda daga cikin babban alfaharinsa a duniya shine shi ya fara zagin iyayen annabi aboci shi yasa kullun asalin sa take ƙara bayyana ba asali ne mai kyau ba Allah ya taimake mu Allah kuma ya ƙara sa mu cikin wanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙara tsaida mu akan diga-digan mu masu ganin cewa wannan lamari ne na tauhidi to sun yi kuskure wannan lamari ne na su'ul adabi da adamul adabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tauhidi babu kaman girmama annabi babu tauhidin da zai nuna maka wai wanda ya zo da tauhidin ka wulakanta shi ka kaskanta shi ka ci zarafinsa Allah ya tsare mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh